وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والتعب في نزلة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وجي من tsaya akan ayoyin da Allah ta'ala ke zabarar da duniya da sauran al'ummomi mu'minai akan infaki ma'ana ciyar da dukiya don Allah musamman akan wannan yakin da ya taso na turka-turkan yakin tabuka wanda shine yaki na ƙarshe mafi zama zakaran gwajin fitar da suwane ne mumine na gaskiya suwane ne munafukai a zamanin maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce jiya kusan suratul bara'a suratul tauba kenan duk dabdalar da ta yi magana akan wannan rubulugun na yaki da munafukai duka kusan akan yakin tabuka shine mizanin da duk ayan ko suwar ta magana kai gaba ki da in ta dan sauka ta kawo maganan badar ta kawo maganan uhudu to duka dan mahadin zance ne amma duka akan wannan yaki shine kamar zakaran gwajin dafi wanda aka fitar da abubuwa a cikin gaba ki da Allah subhanahu wataala yake ƙara zaburar da mutane akan sha'anin infaki sha'anin cirewa da dukiya domin ɗaukar kalmar Allah Allah ya ce wa ma afaq wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadarin min aw nadartum min nadarin wa inna Allah ya'lamu malin zalimin min ansar Allah yake cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa na daga dukiya kamar sadaka kamar zakka ko farko dai zakka zuwa sadaka zuwa alkhairi zuwa ba da dukiya domin ɗaukar kalmar Allah aw nazartum min nadarin ko ko kuke wani bakance na wata ibada kama ko dukiya ce za ku ciyar kuke bakancanta ko ko wata ibada ne kuka yi za ku kai bakancanta za ku yi to in kun cika fa inna Allah ya alamu Allah ta'ala ya san kun cika daidai daidai da kamar kuka bakance ko kamar da ainihin kuka yi alƙawarin ciron kuma kuka ce amma da zalimai min ansar azzalimai da suke zaluntan kawunan su wanda ba sa infaki dan Allah sannan ba sa yin nazar domin sha'anin dan Allah mu da kuɗi sarki to suran tashi alƙiyama ba su da wani mataimaki wanda zai taimake su wanda zai riɓanya musu ayyukan su na alkhairi face sai munanan ayyukan su yi shiga baki da Allah ka tsare mu na'am إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير نعم الله تعالى كتوا ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وكفر عنكم سيئات من سيئاتكم الله بما تعملون خبير Allah ta'ala ke cewa har wayo da Allah yana kana magana akan sadakoki da alkhairu wanda ainihin su sahabbai suke isu isu da kuma wanda munafukai suke domin ganin ido ko domin yama ido ko abin kama da haka in tubdu sadaqati fa ni'am mahi Allah ta'ala ke cewa in kun bayyana sadaka yayin da za ku yi kuka yi ta a bayyane ma da Allah da irin wannan sadakan babu laifi Allah ta'ala ya ce a ba laifi bane yin haka Allah yana yabon su sashin sahabban Maulana Rasulullahi da suka ba da sadaka a bayyane kenan kamar yadda malamai suka ambata cewa an so mutum wanda ake koyi da shi ya kasance in zai zakka ya a bayyane kamar misali malami kamar misali sarki kamar misali wani mai kuɗi kamar misali wani ciyaman ko gwamna ko wani babban alhaji wanda in an ga ya abin alkhairi za a yi koyi idan zai yi zakka ya a bayyane idan zai wani alhakin alkhairi ya a bayyane sauran mutane ordinary da ba kamar shi ba to su kuma in za su yi su yi a ɓoye ya fi daraja a wurin su da haka Allah ta'ala ya yabi waɗanda za su yi saraka a bayyane musamman waɗanda suke da irin wannan rukuni masu yin saraka shahararru ne sanannu ne bayyanu ne abin koyi ne a wurin mutane shine Allah ta'ala ke cewa in kun bayyana sadakar da kuka yi madalla da irin wannan bayyanawan babu laifi don tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum idan kuma kuka ɓoye sadaka kuka kama talakawa a ɓoye kamar da sahabbai suke yi sahabi zai zo da sadakarsa sai wurga ta katangan mutum kawai sai wuce zai sallama ya kunga kofa idan ya sallama kunga kofa sai ya tabbatar an ansa za a fito sai ya tura kofar sai ya aje buhun hatsi ko buhun kuɗi sai ya gaba shi ne sallaman yana fitowa shi kenan yana gani leka ba kowa kawai sai ci karo da buhun hatsi ko buhun abu a kofar gidansa kaga yayi a kuma cikin dare ko ya wurga ta katanga ko ya haka ko kuma ya aika aika masa sai ya gaba ba tare da ya san duk su cikin dare to duka wannan yana daga cikin nau'o'in sadakoki wanda sahabban Maulana Rasulullahi suke ainihin aikatawa isu isu musamman masu halin su suna yi masalaka irin haka da haka Allah ta'ala yake cewa idan kuka ɓoye sadakar kuka kawo ma talakawa mabukata wa ba khairal lakum wannan alkhairi ne gare ku sosai wannan yana nuni cewa da wanda aka yi a bayyane da wanda aka yi a ɓoye matukar an sami ikhlasi a cikin zuciya duka Allah ta'ala ya karba wa kafira ankum min sayyi'atikum Allah ta'ala kuma zai gafarta muku daga cikin zunubanku munanan ayyukanku sakamakon wannan sadaka da alkhairi da za ku yi musamman ta ɓoye din Allah bima ta'maluna khabir Allah ta'ala masani ne dangane da abin da kuke aikatawa. Malamai suke cewa sarkar bayyane tana gafata zunuban bayyane, sarkar ɓoye tana gafata zunuban ɓoye. To haka da abin yake tafiya, kuma kaga kenan da ta bayyana da ta ɓoyen kowa ya kamata yi ta saboda kowa na zunubi a bayyane yana yi a ɓoye. Allah ka gafata mana duka albarka mun zahari. Na'am.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Na, an ce wannan aya ta sauka ne sakamakon wani abu da ke faruwa a cikin garin Madina, an ce akwai talakawan kafirai, wanda ba su imani ba daga cikin Yahudawa da sauran ainihin talakawan maka sauran ƙabilu da ba su imani ba. Amma ainihin suna tare da Maulana Rasulullahi a matsayin kafiran amana, ba za su yaƙi musulmi ba, ba za su taimaka ba, ba za su komai ba, saboda suna zaune cikin aminci a cikin garin Madina. To sai kasance ‘yan uwansu kafirai ba sa ba su koshi masu kuɗi. sai ya zama daga wurin musulmai ne suke samun ɗauki na alkhairi idan aka zo saraka dan ba su ilimin Allah ta kulubahum din nan kenan ko aka zo zakka a san musu aka zo kaza kaza a san musu aka zo kaza a san musu kuma har aka fa sun musulunta sai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi sai suka ce to in haka ne a hana su sarakan ai dole su musulunta dan su gane cewa musulmi suna musu rana ko kamar wani ne kamar wani talala kenan za a yi musu a hana su sarakan idan suka matsu suka gane musulmi suna musu rana kila za su miƙa waya su musuluncin gaba ki ɗaya saboda ka ga shi kenan an ƙara musulunci haka ya zama wani kaman talala gare su ko wani da bai bai gare su wannan shine abin da suka kulla ko in ce wasu daga cikin musulmai suka kulla kuma annabi alaihi salatu wasalam kaman yan muwafaka ko kuma bai sani ba akan haka to shi na Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya dan ya nuna cewa a a lamarin ba haka yake ba yanda Allah ta'ala ya so kawai shine yanda abin zai kasance Allah ta'ala ke cewa laysa alayka hudahum shiriyan waɗannan mutane ya rasulullahi cewa dan an hana su saraka ne za su musulunta Allah ce ba haka bane shiriyan su ba yana hannunku bane ya rasulullahi yana hannuna ne idan na so su musulunta shikenan zan diga imani a zuciyar shikenan su musulunta ba dan saraka ba ba dan kuncin talauci ba ba dan an ba su ko an hana su ba idan kuma ban so su musulunta ba ko za ku ba su kuɗin Madina gabaki daya ba za su yi musuluncin ba zaka laysa alayka hudahum shiryar su baya hannunka walakin Allah ya hadi mai yasha Allah ta'ala shine kadai yake shirkar da wanda ya so amma tun fi komai khairin li anfusikum li anfusikum duk abin da kuka ciyar ku masu halin mutanen sahabban Allah Muhammadu wanda kuka ba mu waɗannan talakawa daga can talakawan Madina ta ainihin talakawan da ba musulmai ba duk abin da kuke din nan ai sakamakon yana kan ku ne saboda haka ba wani abin da zai faru ku dai ku bayar kawai dan Allah kuma ku bayar dan tausasa zukata da abin da kama da haka illa ibtigaa wajhi Allah kusa wa ma anfaqtum illa ibtigaa wajhi Allah ai wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah ku masu ciyarwa sahabban annabi masu hali ai kuna ciyarwa kawai dan neman yardan zatin Allah saboda haka ku ku ciyar dan neman yardan zatin Allah ko su musulunta ko kasu musulunta ba ruwanku wannan baya hannunku in ji Allah madaukakin sarki Allah yana ƙara sanya yana ƙara haƙurƙurtar da sahabbai kenan akan su dawwama akan manufarsu tun farko da niyyarsu ta farko wurin ciyar da waɗannan ainihin bayan Allah talakawan da ba musulmai ba ainihin ladan su zai tabbata a wurin Allah madaukakin sarki su kuma waɗancan lokacin da Allah ta'ala ya kawo musulun musulunta su za su musulunta ba don wannan talalan da za a musu ba in suka musulunta don kunci to wata za su iya ridda za su iya zama munafukai to wani shine abin da Allah ta'ala ke kokarin kiyayewa dan su kasance musulmai na gaskiya gaba ke daya amma tun fi komai na khairin yau fa ilaikum duk abin da kuka ciyar na alkhairi Allah ta'ala zai cika muku ladan shi ɗari bisa ɗari daga ɗari daga ninki goma zuwa ninki saba'in zuwa ninki dubu biyu zuwa ninki har miliyan biyu zuwa ninki ba karama da kirga ba Allah kai mana ka albarkan manzo Allah wa antum la tuzlamun ku dinnan ba za a zalunce ku da komai ba dangane da abin da kuka ba na saraka da alkhairi ga waɗannan bayan Allah ga waɗannan talakawa waɗanda suke ba musulmai ba in kuma musuluncin su ainihin yana hannun Allah ne in Allah ta su za su musulunta ga baki daya na'am
للفقراء الذين أوفروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
Na'am, ita kuma wannan aya ta biyu wancan ta soka akan talakawan da ba musulmai ba, wanda kuma sai ta soka akan talakawan da su musulmi su ne ahlus suffati, waɗanda ba sa zuwa gona, ba sa zuwa kasuwa, ba sa zuwa komai, kullum suna masallacin inda Muhammadu. Daga zikiri sai salati sai karatun Qur'ani sai sallah. Kullum aikin su yana masallacin shugaba alaihi salatu wassalam. Su ne mutanen da ba su samu ƴan uwan da annabi haɗa su ƴan uwan nan da ya ce na haɗa wani da wani. na haɗa wani da wani na haɗa wani da wani to su sai suka yi rara sai kasance ba su da yan uwan da shugaba alaihi salatu wasallam ya haɗa su ba kuma ya so ya dabul a ce ko na mutum ɗaya biyu kamar kan nauyin ya yawa sai maza ya bar su a cikin masallacin sa ana kiran su ahlus sufati wanda ya zama jagoran sa a wani lokaci shine Abu Hurairah ta Allah gara masa yarda ai suna masallacin Maulana Rasulullahi sun kai su 400 su ainihin waɗannan adadin yawan sahabban a wannan lokaci to a kansa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya saboda zaburarwa da kwadaitarwa da kuma ya nuna halinsu daga cikin ɗabi'ansu da halinsu shine ba sa tambayan komai kai in ka gan su zaka ce suna da shi kuma ba su da ko sisi in ka gan zaka ce sun koshi kuma suna matukar jin yunwa amma ba za su tambaye kowa komai ba kwata kwata ainihin sai Allah ta'ala ya zaburar da su waɗannan mutanen duk da kun ga ba sa tambaya to ku ba su ko ba su tambaya ba ku ba su in ma sun tambaya ku ba su kamar Allah yana bakin ɗinsu yana rufa musu baya yana ba da goyon bayan cewa a yi musu alkhairi sakamakon halin da suke ciki saboda me saboda maulanmu rasulullahi sallallahu shi ne ya ajiye su a wannan makami idan ma za su ci abinci an ci annabi ne ke kasa su sai ce bakwai ku je gidan wani bakwai ku je gidan wani biyar ku je gidan wani uku ku je gidan wani ya danganta da yanayin karfin sahabin da annabi zai tura su sai kirga su ya tura su wani lokaci kuma idan an kawo kabakin abinci wa annabi alaihi salatu wassalam dan ya ci loma ɗaya biyu shikenan na sa albarka kenan sai kira su sai ce gashi nan sai su ci haka shugaba alaihi salatu wassalam ya dinga ridi ta waɗannan ahlus suffati har suka kai matakin da Allah ta'ala musu alƙawari na gulaya da samun tarafi na imani har suka kai Allah ta'ala wani lokaci yana magana kamar yana kare su yana nusashe da annabi zuwa ga muhimmanta lamarin su ko ba haka bane har ma na ce annabi alaihi salatu wassalam wata rana kar ka ba da baya da gabarinsu wala ta su banan lazina menene ayan da take magana kan cewa waɗanda menene wala ta ba aina ta anhum din nan turizmat da hayatid duniya ya rasulullahi waɗanda suke zama a masallacin naka suna zikirin Allah dare da rana kar ka kau da kai daga barin su ba kwaɗayin wani abu suke na duniya ba kar ka kau da kai daga barin su ka rungume su wazbirna su kuma Allah zai ne duniya rabbon bil gadati wal ashi ko zururi na wajen ka haƙurƙurtar da zuciyarka tare da mutanen da suke zikirin Allah safiya da yamma suna neman yardan zatin Allah su ne dai waɗannan mutanen har ana ce ma annabi ya haɗa kai da su har ma annabi yake cewa na gode Allah da a cikin mutane na Allah ya bani mutanen da ni kaina ana cewa na je na haɗu da su yace Allah na gode da kamar irin waɗannan mutanen to su ne ahlus sufati su ne asalin sufai duk sufayen duniya waɗannan su ne kakanninsu su ne iyayensu a fadar maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta ke cewa الفقراء الذين أخسروا في سبيل الله ga talakawan nan da suka tsare kansu ainihin dangane da zuwa yaki domin ɗaukakan Allah madaukakin sarki suna cin masallacin Maulana Rasulullahi la yastati'una darban fil ardi sannan ba su da halin fita bayan ƙasa su kasuwanci su je wannan gari ko su je wannan kasuwa ai kasuwanci ba ta yiwa sai da jari to ba su da kushi sannan sai ka jura ba su da abin da za su juya sannan kana sanan su je su da ko su samu wani abu tuwanin abin da suke yi na dakon addinin annabi Muhammadu ya fi musu wani abu muhimmanci. Dama mai damunsu, yawancinsu ba su da mata, yawancinsu ba su da yaya, yawancinsu ba su da abin yiwon cikinsu ne kada yawanci damunsu. Saboda to idan dan yiwon ciki ne a daidai wannan lokaci, annabi Alayhi Salatu Wasallam ya karaba su ci abinci. Kaga damuwan sai sun nemi kuɗi don su cefane to ba su da damuwar cefane. Damuwan sai sun samu kuɗi don su ɗinki kaza kaza ba ɗinki ne gaban su ba. Sukan yi wata da riga ƙwaya ɗaya kuma ko a jikinsu bai dame su ba. ba ma ta yin datti saboda mai saboda ainihin zikirin Allah ake wuni ake kwana da ita ba a saban Allah da ita ba a yawo a rana da ita da sauransu shi Allah shi ne Allah ta'ala yake cewa ya rasulullahi ga waɗannan talakawa waɗanda suka tsare kawunan su ainihin daga barin yaƙi dan ɗaukar kalmar Allah mana ba sa zuwa jihadi la yastati'una darban fil ardi ba su kuma da ikon fita su yawon kasuwanci a doron ƙasa domin nemo na cefane don ba su da jari ba su da ƙarfi ko abu ne gama da haka yahsibuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi har ma mutumin da bai san su ba in ya gansu zai ga kaman mawadata ne saboda kamewa ba sa tambayan komai in ka gan za ka kaddara masu kuɗi ne kawai sun rufe sun sun sun sun ta da kai ne sun ci sun koshi ne suna da wani a gida ne ba sa tambayan komai haka Allah ta'ala ba da siffar su ta'rifuhum bi simam la yas'aluna nasa ila khafan da ka gan su zaka gane su waɗannan mutanen su Allah ta'ala ke magana saboda simawun fi wujihim min asar sujud da kaga fasakun su zaka ga alamar ibada alamar zikirin Allah alamar suna Allah ne alamar su bayan Allah ne sannan daga cikin ɗabi'un su na biyu bayan alamar bauta da alamar salaha la yasaluna la sa'il khafat ba sa roƙon mutane komai kwata kwata ba sa roƙon komai wannan na da cikin alaman kamewan su to ma tunfiko min khairin fa inna Allah bi alim waɗannan mutanen in kun zo kun ba su sadaka kun musu alkhairi to Allah ya sani Allah zai biya shi ne ƙarshen amsar magana kenan ana kaɗon masu hali ana kaɗo sahabbai akan su zo su yi musu alkhairi su ba su sadaka suna nan a masallacin Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to har haka akwai mutane irin waɗannan a cikin mutane wanda zaka ga mutane ne talakawa ne mabukata ne amma ba sa tambayan komai ko da ba su da shi to idan ka san haka mutum mabukaci ne makwabcinka ne anguwanka yake amma saboda kamewa da jin kunya baya tambayan komai ko mabukaci ne ba laifi ka zo ka bashi har gida ka sallama da shi ko ka aiko masa da hatsi ko ka aiko masa da kuɗi ka ce ga wannan yace fa ne saboda ya ka fito da irin siffan irin waɗannan mutanen kenan daga cikin halin siffati na sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار النار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم أنت وانا آية تكما تاسو كان أكم مولانا سيدنا علي بن أبي طالب ترك مولانا رسول الله كما كان النبي محمد سنن مدنا على فاطمة الزهراء وبابا حسن الحسيني sannan ainihin ɗaya daga cikin halifofi guda hudu shine sirnalu Allah ƙara masa yadda an ce ya je ya yi kwadugo ya samu kuɗinsa na kwadugo da ya samu kuɗinsa na kwadugo sai ya zo me kuma je gida ya ce mune sai ya ware ainihin dirhami daga cikin hudu dirhami hudu ya samu sai ware dirhami ɗaya ya saraka da rana dirhami ɗaya ya saraka da daddare dirhami ɗaya ya saraka a ɓoye dirhami ɗaya ya saraka a bayyane kawai haka kawai ko jiji bai tashi da shi ba shine Allah ta'ala yake masa jinjina gashi kuma bai da komai a gida bai da ko kwandala sannan kuma ba ma na cefa ne ba abinci a gida ya ji yayi kwadugo ne ya aiki ya kamata a ce a zo gida ake fa ne ko sai raba fi sabilillahi shine Allah ta'ala yake masa irin wannan jinjina yake karrama shi yake martaba shi Allah kara masa yadda Allah ta'ala yake cewa allazina yunfiquna amwalahum بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم waɗanda suke ciyar da dukiyansu shine sirrin rubi na bi dalibi bil laili da daddare dirhamin dare ke wannan hari da rana dirhamin rana ke sirran a boye dirhamin da ya bar a boye kenan walaniyatan a bayyane dirhamin da ya bar a bayyane kenan to falahum ajrun inda rabbihim Allah ce a gaya musu ladan yana wurina a gaya musu yadda ladan abin da ya aikata yana wurina daga cin abin da zan masa tukuici ya riga zama ɗaya daga cin waliyan Allah gagga to wala fala khawfun alaihim ainihin wala khawfun alaihim bai da tsoro a rayuwar duniya wala hum yahzanuna sannan bai da bakin cikin tashi alƙiyama wannan shine approval din da Allah ta'ala ya bashi sakamakon sadaka a koye a bayyane da rana da daddare Allah samu kutanta alfarman sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah wannan shine irin halayen ɗabi'un annabi ɗabi'un sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka koya a wurin shi Raka ba laifi bane irin wannan mutum ya dinga kwatantawa hasali ma dalilin yin karatun kenan ko ba laifi ka dan da dan dubu hudunka sai ka ba daya da rana daya da daddare daya a koyi ba amma san kai ka ba ba daya a bayyana a san kai ka ba dan kai koyi da wannan aya ka dabbaka wannan dabi'a na sirrin aliyu ko kai ma Allah ya ce kai ma wala kafin alaihim wala hu ya hazan Allah ka samu samu haka ba sai dubu dubu ba ko 500 kai ba laifi ko 200 ma kai ta ko 100 kai ban ma dan ƙara saukewa ko mu samu su ko ba mu babu laifi duk halin da kake da shi kai Allah ka samu kwatanta na'am الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم Allah subhanahu wataala daga nan bayan an gama rugurugun sadaka da alkhairi sadakan wajibi na zakka da sadakan mustahabi na alkhairi da dai sauransu da zan Allah ta'ala ya shigo ko aya ta shigo kai ɗaya daga cikin kaman usul na sha'anin kasuwanci kuma wani umda mai ƙarfi a cikin umdat wanda Allah subhanahu wataala ya yi gargaɗi na tashi hankali a kai shine sha'anin riba saboda yanzu kai tsaye mun shiga ayatul ahkam daga cikin ayoyi nake jin tun daga muka fara karatu nake jin kan ba mai ayatul ahkam ba kwata kwata sai yanzu guda ɗaya ga ta ta faɗo da sauransu kuma ba dole ne ta hallale yau ba kila sai ta kai karatun gaba saboda kusan ba za ta hallalu ba sai kusan shafin gaba ɗaya shine zai wara masail ɗinta to saboda haka za mu fara abin da ya samu karatun gaba nake jin za mu ƙarasa insha Allah alazina ya'kuluna riba Allah ta'ala ke cewa kaga mutanen da suke ci riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhina yatahabbadahum shaytan ran tashi alkiyama ba za su dinga tashi ba a cikin mutane sai dai kwatan kwacin yanda mutumin da shedan ya make shi mana aljani ya shafe shi ya make shi ya tashi rubda da kasa rub ya kara tashi ya kara rubduwa da kasa rub to haka ran tashi alkiyama waɗanda suke cin riba haka za su tashi tsakanin mutane Allah ka tsire mu min almasjid saboda shafan shedan zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba yace menene dalilin ne sa Allah ta'ala ya jarce su da wannan mummunan hali a lahira za su dinga yawo suna tafiya suna fadi kamar shafan aljan saboda sun ce kwasuwanci ai bai saba da riba ba ai da ai bai bai bai mene bai saba da riba ba ai da kasuwanci da riba ai duk kusan abu ɗaya ne haka suka ce ma Allah saboda jalasi wa Allah madaukakin sarki to Allah ta ce a ga musu ƙarya ne wa halallahu al-bai'a Allah ce tintini dai da na halal ni na kala ta kasuwanci amma wa harama riba riba ko na haramta ta to raka ba wani wanda yace ce ciniki ya kama da riba ko riba ya kama da ciniki inji Allah madaukakin sarki faman ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf duk wanda amruhu ila Allah duk wanda wannan gargadi da jan kulli yazo masa daga Allah yaji Allah ta'ala ya haramta riba ya daina to shikenan abin da ya ci a baya an yafe mishi abin kuma da zai yi nan gaba sai kiyaye gaba kar ya ƙara ci riba ko matsalar zaratin sannan fa amruhu ila Allah lamarin sai nan Allah madaukakin sarki ana saran Allah ta'ala zai gafarta masa sakamakon ya ji gargadi ya ji tsoron Allah ya dena wa man wa man ada wanda kuma ya dawo ya ci gaba da cin riba kiri ke bayan wannan aya ta sauka bi hanuwa wa ulaika sabun naruhum fiha khalidun to wancanan ka waɗanda suka dawo din sun kasance ma abota shiga wuta kuma za su dawo mu a cikin mutaran tashin alƙiyama ƴan uwa menene riban nan da Allah ta'ala yake magana akai to ko da ke bari mu gama ayoyin duka ko sai mu yi maganganun dalla dalla a lokaci ya baya na'am yamhabu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim na'am yamhabu Allahu riba Allah ta'ala yana yumka albarkan dukiyar riba gaba ɗaya duk abin da ka ci na riba Allah ta'ala yana yumka albarkarta mana yana tsige duk alheri da albar da ke ci gaba ki da amma ta a takure ta kamar an banka masa wuta ba abin da zaka yi kike da duk haka Allah ta'ala ya ce war da sarakati ita kuma saraka idan kai dan Allah Allah yana ninninka ta yana ƙara ta yana faɗaɗa ta yana buɗaɗa ta da haka Allah ya haramta mutum yi mu'amala na riba amma kuma ya dai sarka yi alkhairi kamar yadda Allah ta'ala masa umarni Allah ya alƙawarin menene kake kwaɗe a riba ƙarin dukiya Bisa Allah ta'ala ce in kana son ƙarin dukiya ga riban halal shine sadaka. Kana yin riba ne dan dukiyarka ta nunnunku ta wata hanya. Sai Allah ce to ga riban halal shine sadaka. Allah zai ƙara maka dukiyarka zai haɓaka ta zai nunnunka ta sakamakon in kayi sadaka da dukiyarka abinda kake kwaɗe na riba Allah ta'ala zai baka ninkin baninki idan kai sadaka. Yahmaqallahu riba Allah yana tawaya arziki da albarkan dukiyar riba warbe sadaqati sannan kuma yana sanya ainihin warbe sarakati yana sanya ainihin ƙari da ninki baninki akan sarka Allahu la yuhibbu kulla kafarin atim Allah ta'ala bai san mutum mai yawan kafirci shine mai taurin kai akan sha'anin riba an ce ya daina yaki an ce ya daina yaki sannan asimin mai yawan sabo mai yawan zunubi shine mai cin dukiyar riba sakamakon jin abin da ainihin Allah ta'ala ya hana shi amma yaki Allah ka tsare mu albarkan mu Allah na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كاغو دنسك إيماني دا الله wa amilu salihati kuma suka aikata aiki na gargari shine ayyukan kirki wanda Allah ta'ala ya umarni aikata wa qamus salata kuma suka tsere sallah wa atu zakata kuma suka bada zakayen da Allah ta'ala ya ce lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to ladan su cikakka tana halin Allah madaukakin sarki zai cika musu ita duniya da lahira sannan a duniya ba su da ainihin da tsororin mutuwa sannan a ran tashi alƙiyama ba su da baki ci Allah ta sanya ma cikin albarka banza Allah saboda haka wannan aya tana zaburar da mu tana zaburar da imani da Allah da aiki na gargadi da tsere sallah kan lokaci da ba da zakka domin menene domin ka cika umarnin Allah madaukakin sarki an kai haka ka zama waliyin Allah waliyin da Allah ta'ala zai cire maka bakin ciki da fargaba a duniya sannan zai cire maka da damuwar tashin alƙiyama Allah ka cire mana duka albarka amin
ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا الله قال داي داود دون كني دا غرغدي أكن ربا يتياكم مؤمنين اتقوا الله ودي tsoron Allah wazaro ma baki amina riba kuma duk abin da ya rara ya rabu na sha'anin riba a cikin duka dukiyoyinku duk wata harka ta riba ka yanke ta ka barta idan Allah madaukakin sarki wannan shine umarnin Allah kai tsaye idan Allah madaukakin sarki Allah ka tsare maka sami kiyaye albarka manzo Allah ainihin in kuntum mu'minin in har ku mu'mine ne na gaskiya ku fa bari fa ja Allah Allah ka samu daina فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون na'am Allah ta ke cewa fa allan taf'alu idan har ba ku bar sha'anin riba ba da ci da akan cin riba da kullar riba da kasuwancin riba ba to fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli Allah ta ke cewa to ku sani nayi izini na zance ku yayi injalla da ni da Allah da ni da annabi na Maulana Rasulullahi to mun muku izini ku zuwa fafata ku zuwa gonza wannan magana ba karan magana ce mai nauyi ba malamai suke cewa duk qur'ani babu inda Allah ta'ala mu ba sharatan yace ya gaici yaki kai da shi sai ta hankali ba sannan kuma sai a hadisi hadisul qudsi da man adali waliyan faqad azantuhu bil harb Allah ce duk wanda ya gaba da wali na to da ni za a yi yakin na ga ta shigo mu kwama insha Allah saboda haka duk abin da kaji Allah ta'ala ya ce a zuwa a fito na fito da shi to ka san lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga da yanda aka ce wannan akwai riba a ciki to mutum ya kamata ya nisance ta in ko bai bari ba to ya sani yana neman ko in ce ya ansa ga yata yaki tsakanin shi da Allah laka Allah ka tsare mu alfarman da Muhammadu wayan tubtum in har kun tuba falakum rusu amwalakum to uwar jarin dukiyar ku an bar muku wanda ya kasance na riban kuma ku ku zabge ku zubar ko dai ku san da za ku yi ita kad dai ku ci la tazlamuna wala tuzlamun ku ba za a zalunce ku da komai ba ku ma kar ku zalunci kowa da komai mana kar ku ci riban wani kar wani ya ci ribar ku kar kuma ku mamaye dukiyar wani kar wani ya taɓa dukiyar ku kar ku zalunci wani kar wani ya zalunce ku na lura wala diraru kenan ko in la ka tsare mu
wa in kana bu usratin qadiratu ila maisara wa an tafaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun wani kana zu usratin idan kuma kuna bin mutum kuɗi wanda kuka narka masa riba ya tari ya tari ya taru Allah ta'ala ya ce to ku watsar sai ku cire lissafin iya adadin kuɗin ku na gaskiya ka bashi bashin dubu goma zai biya ka dubu goma sha bakwai bai biya ba ka ƙara mishi ka ce na ƙara maka wata da amma na sha biyar ai ashirin da ɗaya za ka bayar bai biya ba ka ƙara cewa ka bani kuɗi na ƙara ƙara maka wata da amma yanzu talatin za ka biya to sai a koma eh haka ce a sanar haka suke a zamanin laraba asalin ribar jahiliya ce to idan kun yi haka to saboda haka idan aka zo kun ji wannan gargadin kun ji wannan wa'azin eh to saboda haka yanzu nawa ne asalin kuɗin bashi dubu sha bakwai to sha bakwai za a biya na fata mun gane na riba da ya hau duk ku zabgi wa zaro ma baƙiya mina riba duk ku watsar da wannan na fata mun gane wannan misalin ko haka suke a jahiliya a wasu akwai ribar nan sai akwai ribar public saboda haka wayan kana zu usratin fandaratin ila mai ila mai sara idan wanda ake bin bashin ha wanda riban ya hau kan shi me kunci ne mana talakan ne talakan talak bai da halin ma da zai biya kudin dafa wahida to fa nazaratin ila ila mai sara ku jira shi mun kudin saurara masa ya samu sauki ya dan samu fatahi ya dan samu budi ya dan samu alkhairi sai samu ya biya ku a hankali uwar kudin na gaskiyan bashin gaskan ba bashin rewa ba na riban cincin cincini an ce ani a bari inji Allah mu da sarki so baka isa kuma ka zo ka karba ba in har ka ji wa'azin in har ka ji aya Allah ya kiyaye mu albarka manzo Allah to haka a jira shi zuwa wani lokaci wa anta saddaqu khairul lakum idan ko da za ku ce kun ma yake ko dubu sha bakwai ne ake baka shine asalin kuɗin eh to ai an dade ana harkan abadi an dan magun magun da yawa ai an dan samu da kai ko an dan cire kai da yawa to haka babu komai Allah ya kiyaye gaba ko ka raba biyu ka ce kawo dubu bakwai je gari na yafa dubu goma ko ka ce kawo dubu goma na yafa bakwai ko ka ce duka ka yafe duk dai yanda kai amma Allah ta'ala ya ce da za ka ce ka bar musu kuɗin sadaka ya fa alkhairi gare ka Allah ka sanya ka albarka manzo Allah in kuntum ta'lamun dan da kun san alkhairin da ke cikin barin sadakan ga wanda ya shiga wannan yanayin na kunci to da kun aikata haka na'am واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Wataƙwa yau mun sai wani fihi ilallah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah a cikinta ita ce ran tashi alƙiyama su mutuwa fa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika mu kowane rai abin da ta aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunci kowa da komai ba dangane da abin da ya aikata saboda haka wannan abin na riba a nisanta Allah ka tsare mu alfarman Allah Muhammadu sallallahu alaihi a sha'an riba yan uwa ya riga zama la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a wannan zamani namu a riba abin da ake nemi da riba shine ƙari ƙarin dukiya wanda za ka ƙara ma mutum akan ɗayan biyu akwai riban nasi'a akwai riban public riban nasi'a shine riban bashi riban jinkiri an masa jinkiri dan an masa jinkiri sai ka sai a kakkara masa ribar fadli shine riban fifiko abu iri daya nau'i iri daya a siya da kuɗi daya amma bisa ga fifiko ribar fadli tana kasancewa akan nau'in abubuwan da riba ke shiga ciki annabi alaihi salatu wasallam ya ce riba yana shiga cikin abubuwa guda shida ne kamar yadda hadisi ya tabbatar hadisin muslim annabi alaihi salatu wasallam yake cewa az-zahabi biz-zahabi والفردة بالفردة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل أن يدا بيد سواء بسواء وإن اختلفت هذه الأنصاف فبيعوا كيف شئتم أما إذا كان يدا بيد annabi ya ce farko dai in za a sai zinare da zinare dai zinare da zinare ne za a ciniki ko azurfa da azurfa ko ƙwayar hatsi da ƙwayar hatsi ko dabino da dabino ko sha'ir da sha'ir ko gishiri da gishiri duk wani idan za a yi ciniki to a yi daidai da daidai daidai da daidai kuma hannu da hannu hannu da hannu ba ƙari ba rage kuma gashi ba na gishiri in baka menene manda idan jinsin cinikayya ya saba a waɗannan abubuwa guda shida to ku cinikin ku yadda kuka shahi mulama rasulullahi sallallahu wannan sune usulul rubawiyat sune tussan abubuwan da rubake shiga ciki ta bangaren abinci sun haka zinare da azurfa su ne suka wakilci dukkan kudin duniya gaba daya naira na ciki dala na ciki pound sterling na ciki waye waye na ciki duka gaba ki daya wannan kenan shi kuma ainihin albur shine kwayan hatsi to mu a wurin mu anan shine dawa gish ainihin me suna abin masara dawa gero maiwa duka shinkafa go shinkafa buru ce go duka wannan sun shiga cikin bur na fata mun gane sha'ir shi kuma alkama ya shiga cikin simfin sha'ir shinkafa ta shiga cikin simfin sha'ir da sauran ire-iren wannan dangin gabaki mu kaman ma nan bamu da sha'ir din gabaki daya amma shinkafa da alkama suna simfin sha'ir su kuma masara da gero da dawa da dauro da maiwa da menene menene wannan dai wanda su ne kaman muzurutun abincin mu su kuma ya har ma wake ya shiga ciki su kuma duk sun shiga cikin ainihin albarro sannan sai tam dabino dabino dai dabino ne kawai ko muna da shi ko ba mu da shi ko da shi ne ba wani abun da ke wakiltan shi sai dai shi din sai da sai gishiri da gishiri gishiri dai normal gishiri wanda ka sani to idan za a sai buhun masara yar gwamnati yar hybrid ko da buhun masara ba hybrid ba to anan ne rigima take ko gida zaka ce to na baka hybrid kai kuma ka bani siriya buhu ɗaya da rabi a hybrid buhu ɗaya wannan riba ne muna ganewa da kyau ko na baka waken Kano ko waken Gombe wani wake ne dan kanana kananan nan a cikin dan shine dan Kano ko na baka waken dan Kano wani ne dan Gombe dan wani kwala kwala ko na baka waken Kano buhu ɗaya da rabi zan karɓi waken Gombe buhu ɗaya bai bani na baka shinkafa yar gwamnati mudu hamsin za ka bani shinkafa yar Hausa ina fata muna fahimta sai ne kuma zan buga misali wanda da muka fi sai ne yawa na baka gishirin dangwace mudu mudu ɗaya makasar shi ma mudu zaka bani bakin gishiri ne bindiga shi kuma mudu ɗaya da rabi mai bane to duk wannan asnaf idan za a yi aini rubutawar ta ta kwanci kana da wake dan Kano sai da shi a kudin shi sai wake dan Gombe a kudin shi shikenan riba ta kauci kana da gishiri dan dangote sai da shi a kudin shi sayo mai bindiga a kudin shi shikenan an wuce wajen dala muna fahimta wannan da kyau wannan shine abin da shari'a ta sani dangane da abin da ya shafi riba abin da za a ci ne ko abin da za a auna ko abin da za a saye ko abin da za a ajiye din dai sunan abin abinci ne to yawanci zaka ga abin da annabi ya ce riba na shiga ciki zaka samu abinci ne kusan duka duk ko abin da ba abinci ba to ku yi cinikin ku yanda ku ga shi tumatir ne da tumatir dan eka da rukuta da kaza kaza oho shamban sami naka ne da shamban jos oho kabejin sami naka ne da kabejin kabejin jos ugu duka wannan kwayayen da kuka gana ma wannan solo ɗaya wannan solo ɗaya da rabi wannan babu damuwa dalili ba abinci bane bai daga cikin wannan asnaf guda shidda wanda maulamu Muhammad Rasulullahi ya ambata to sai kuma wanda aka fi kowa yana yi yawanci shine na kuɗi da kuɗi sabon naira da tsohon naira zaka je kai manne zaka liki ko ba haka wani za a saida maka da ainihin da sabon naira akan za ka ba da dubu ɗaya za a baka nawa za a baka sabbi za ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu idan sallah ya zo za ka je ka liƙe wa 'yan mata haka ji ko ba haka bane za ka tufa sai ka sanya fari haka ne ko to shi ma wannan riba ne eh riba ne kai haƙuri kar ka ƙara in ba za a baka canji dan Allah ba shi kar ka ƙara ko in ka ƙara ka ci riba ko ka ba da riba kuma wannan abun ka wannan abun asalin wannan abun ana yin sosai ana wannan jagwal din so da ka karka yadda kai wannan ba karamin bala'i ba Allah ka tsare malam nan annabi Muhammadu sallallahu wannan shine ribal fadli shi kuma riban nasiha shine riban bashi ka ban bashi eh ka ban kuɗi dubu ɗari sai ka ce to in sai dai in zan da maka da dubu ɗari da maka da dubu ɗari da ashirin saboda kila zan yi kasuwa ko zan biya wata bukata saboda haka wannan dubu ashirin riban ka ne ko la'adan ka ne ko alkhairin ka ne wannan dubu ashirin riba ce ko ciniki zan yi ko kasuwa zan yi ko ma mene zan yi riba ce ne kawai ka san wannan in ya so in ba za ka bani kuɗi a banza ba ka san kasuwa zan yi kawai ka zo na mi kike da keke ni mudaraba shi ne zan juya kuɗi dubu ɗari kuɗi kuɗin ka ne shi kenan in muka samu riba mu kasa period shi kenan walau riba ya sama walau ya kasa haka za a kasa in ma faɗa haka za a kasa saboda harka ce ta amana shikenan kawai wannan shine abin da shari'a ta yadda shi asalin bashi taimako ne dan uwa saka duk wata hanyar da zaka bada bashi dan ka amfana to sunan ka riba duk hanyar da zaka ban dai sunan bashi dan ka amfana to sunan ka riba ba fa'ida ba har sun canza mai suna sunan su ma fa'ida ne sura fa wannan sai a kula sai kuma na riba na biyu ta bangaren riban na siyati shine wanda larabawa wanda na faɗa da zuwan da larabawa suke an baka bashin dubu goma nan da wata ɗaya za ka biya dubu goma sha biyu haka suke a larabawa sai na bari sati biyu sauran sati biyu na tabbatar baka da kuɗi sai yanzu in ce yau nake son kuɗi na ko ka bani yau ko in ƙara maka sai ka ce kai ka goma ka shi sai ka ce to in za a ƙara nawa za a ƙara sai ya ce ya ƙara maka sati biyu akan tsohon da ka yanzu za ka biya wata ɗaya da sati biyu kenan ko amma kuma ya ƙara maka wani dubu biyu haka zai ta zumfuɗawa haka zai ta zarfuɗa haka zai ta zumfuɗawa har ya zama ribar riban da aka ƙara ya zo ya ninninka uwar kuɗin dubu goma aka karɓa idan za a yi shekara za ka ga za a samu kusan dubu talatin akan dubu goma shi ne ainihin ab'afan muza'afa da Allah ta'ala ya ambata kar ku ci riba ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin shine siffar riban na siyasi nau'i na dukiya saboda wannan na da kiribobi wanda yake faruwa gila wani zai ce to ya magana interest na banki to shi magana interest na banki matsala ne matsala da aka samu asalin harkar banki mudaraba ne mudaraba ko ne da ke zani yi mudaraba shine ga kuɗi na ga kuɗin wannan ga kuɗin wannan ga kuɗin wannan an hada za a yi kasuwa to kowa yana da percentage adadin abin da aka samu na riba sai a kasa muqaddar gida uku shine aka fi sani gida kashi ɗaya na mai kuɗi kashi ɗaya na ainihin wanda ya juya kuɗi kashi ɗaya za a aje domin rich idan an yi asara shi za a taɓa idan an yi jagwal shi za a taɓa idan wani abu ya karye kaza kaza shi za a taɓa wannan shine mudaraba kuma rix ba yana bangare ɗaya bane ma'ana asara ba tana bangare ɗaya bane tana duk bangarorin guda biyu idan an faɗi daga kun faɗi in an yi riba daga kun samu riba in an samu da yawa kun samu da yawa in kaɗan aka samu ma kaɗan kuka samu in tsaka tsaki aka samu duk tsaka tsaki kuka samu wannan shine abin da shari'a ta yarda la darar wala dirar ba ta yarda da cuta ta bangare ɗaya alkhairi ta bangare ɗaya ba shine la tuzlimuna la tuzlimuna wala tuzlamu shine la darar wala dirar a hadisi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine illar interest ɗin banki. So shi ne interest ɗin banki, interest ɗin banki shi ne naf'a yana ɓangare ɗaya shi ne yana ɓangaren masu banki. Idan sun samu riba kashi goma, lokacin ka amfana da kashi ɗaya ba. Ina ganin abin da suke samun mutane ke Ka ji abin da ya cutar da sha'anin banki. Duk da ke sun yi tawili sun kawo sun ce cike takardu sun yi gini sun yi waye sun yi kaza sun yi kaza sun yi menene dukkan wannan shari'a ba za ta karɓa ba a zauna a yi kirkirki a tabbatar da duk abin da wani abubuwan za su ci. tunda kamfani ne sharika ne to wannan shine illar abin da shafi sha'anin banki to yanzu kuma larura ya zama dole sai kai mu'amala da banki yanzu ya za shi to sai malami suka ce yanda za a yi shine ya zama larura tunda larura banki ya zama dole yanzu a rayuwa to inda so samu ne kai kai kai kada ka karbi bashin banki inda so samu sirrin ci ke addu'an da karkace matakin da sai ka karbi bashin banki saboda definitely za su baka da ruwa wannan shine wannan riban To, sannan na biyu, kai kuma an ka ba da ajiya, saving account kake da shi na ajiya, to karka karɓi interest ɗin da za a sa maka. a wurin cike form akwai inda ake cewa ba interest wasu malamai suke cewa a ka karba da interest sai ka karba ka zaraka wasu malamai suka ce kai kai kasar ba kuwa bala'i ne ta dan shigo dukiyar ka kafin ka zaraka ma ta gurbata ma dukiya ta dan shigo ka dan ta kuɗa kafin ka zaraka bala'i ya shiga to wannan dai shine ne sirkar dai mu'amala dai banki ya zama bala'i ya zama larura kawai in za ka yi ka iyayi da ka kai taka tsantsan baka cire ba ba kai da la hawla wala quwwata illa billahi al kuma kai addu'an kar Allah ya jarabce ka da har sai ka ci bashin su to an har ka ci bashin su dole sai ka biya da wannan abin da suke kare na riba kuma kai tana kara maka interest da yawa amma kai in ka aje kuɗin ka ba za a baka da yawa ba inda za ka gane akwai son zuciya kenan to saboda haka wannan shine nau'in abin da ya shafi wannan malamu Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana abubuwa guda biyar ne ko guda hudu ne a wani hadisi suna ta sabbaba su kawo imani farko akwai zinace zinace kak take yake imanin mutum yanzu mutuwa wani cika da imani ba sai na biyu saba ma iyaye sai na uku gaba da dan uwa sai na hudu cin riba annabi ce wannan abubuwa guda hudu kak suke yanke imanin mutum yanzu mutuwa ba yanke imani ba sai mu kula da waɗannan abubuwa Allah ka tsare mu albarkar manzon Allah sai hadisi na annabi alayhi salatu wasallam yake jin kuni a riba annabi alayhi salatu wasallam yake cewa kwandala daya kwandala fa kwandala daya na riba ka ci nauyin zunubin ta wurin Allah ya kai zina guda talatin da shida zina talatin da shida nauyin zunubin zina talatin da shida haka annabi ya faɗa shine kwatankwacin ainihin zunubin kwandala ɗaya na riba wanda za ka ci kai kana hauka ne kai hauka ne kana hauka ne sai ɗaya hadisi na nabi alaihi salatu wasallam yake cewa kofofin bala'i wanda riba take buɗewa kofofi 70 ne na bala'i daban-daban daban-daban daban sai da yake cewa mafi kankancan kofa ɗaya a cikin wani guda mai din shine mutum ya aure da uwarsa uwar da ta haife ka ka aure ta ka kwanta da ita a cikin kofofin bala'i guda saba'in to wannan shine mafi kankanta daga ciki wanda riba za ta buɗe maka to menene ne dole sai kai wannan abu dan me ba za ka bari ba Allah din zai yaki da kai dan me ba za ka bari ba ka san da yaki Allah zai buɗe maka ka san ka sani ko yaƙe ka da ɗanka yaƙe ka da matarka ɗanka ya kashe ko kuma matarka da kashe ka ba yaƙin Allah bane ka sani duk yayin ka sun ɗan su ƙibin ka su sa maka hawan jini hawan zuciya ka mutu sakamakon baƙin ciki ka sani Allah sa maka wani cuta a jikinka duk abin da ka samu cikin ya ci duk wannan duk ba yaƙi ba ne yaƙi ne to ka ba ka san Allah zai fito ba saraka maslaha kawai ka daina ba wani hanya da za a ce wai mutum zai zai zai zai harkar bai zo na lafiya babu yan uwa saraka mu kula sanan annabi Muhammadu ya tsine ma mutane guda hudu waɗanda suke da alaƙa da riba farko yace Allah ya tsine ma mai cin riba Allah ya tsine mai mai bayarwa, Allah ya tsine ma wakilin riba wanda ya wakilci ce shi ya wakilci wanda zai karba a kai, Allah kuma ya tsine ma mai shaidun ba da kuɗin riba. Shaida kenan wanda ya shaida ya ce shi ya shaida ya sani an ba da kuɗi, annabi ce Allah ya tsine masa. Sai wakilin da zama shine wakilcin mai karba kuma bayarwa, annabi ce Allah ya tsine masa. Sannan sai shi ainihin mai cin wanda ya karba sai kuma mai bayarwa. Duk annabi ce Allah ya tsine musu gaba daya. to kana hauka ne ka zanto ɗaya daga cikin waɗannan guda huɗun a tsino annabi ta haukan ka raka ƴan uwa mu kula da irin waɗannan abubuwa idan suka zo ga dai riban nan tana nan ka dangane cikin mu'amalolin yau da gobe ba ji ba gani to magana na gaskiya mutum ya kiyaye mutum ya kiyaye Allah ka tsare mu alfarma sai Allah rasulullahi akwai wata ƴar karamar riba da take yawan faruwa a waya shine cin bashin waya ka san cewa riba ne riba ce sai hakuri riba ce ka tabbatar kana da kuɗi a account ɗinka kawai wanda za ka transfer ka sa a waya shikenan dan la'adan da suke bayarwa shikenan suke ne naira ashirin naira goma wannan babu damuwa la'adar su amma in za ka ci bashi na naira dubu ɗaya za a sa maka dubu ɗaya da ɗari nawa ne da ɗari biyu haka nan ko ba haka bane to in ka yi hakan kai wannan transfer ɗin ka ci wannan bashin ka shiga wancan tsinuwar na annabi muhammadu saboda in kuɗin kawaya ya ƙare in dai ba zama dole dole kashin komantar da kare bajin wala adin fala isma kai ba kama da muhalli yanin gaskiyar ba kawai ka nemi kuɗi ka je a so kaci ka sa awaya ka ci garusar zarka kawai shi ne magana na gaskiya amma za ka samu wani al'adansa kullum cin bashin waya kuma yana da kuɗi a ƙugun shi wani irin bala'i ne wannan kullun cin bashin waya kullun cin bashi yana da kuɗi a marasa ba zai sai kati ba sai dai ci bashi a bashir bai cire bai bazir ba Allah ya tsine mishi annabi ya tsine mishi bai san haka ba kaga wannan ordinary riba ne kowa yana shiga ciki ta hanyar waya sai ka sai mu kula ka dinga bari ɗan kuɗi a nan account ɗinka idan ba za ka dinga bari kana ɗan transfer kana sa kana kashe gararin gaban ka ba tunda duk yawanci waya ne da ƴan mata ko ba haka bane yawanci abin da ke faruwa kenan ƴan samarin samarin nan ko ba haka bane chatin ne waya ƴan mata kaza kaza da sauran in ta ciciyo ka saboda ka sai ka ji bashi gunwa ne to Allah ya tsine ne Allah ya tsine maka kaga an samu damuwa ka sha fira ka kuma sha tsinuwa sai ka sha mu kula idan babu ka aje kuɗinka a ƙugu na sayan kati shikenan je ka siyo naira ɗari da naira biyar ribar shi ne ribar su wannan duk babu da nawa har ka ce ta kasuwa to haka mun kula da irin nan abubuwa ga sunan suna faruwa ka ta kace ko ta ko ina Allah ka tsire mal farma sallallahu rasulullahi Allah sa mu gama lafiya don kule babu lokaci amma dai na ga ko haka ma da aka yi ya dan wadatar dai gurgurdan abin da za a iya dauka ya tsinkaya dangane shi an riba sai mu kula da harkokin riba gaba ki daya insha Allah Allah ka sa mu gama lafiya Allah sa mu suka da imani alhamdulillah kuma san ba Thank you.